الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعديتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا بالياس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد a wannan safiya mai tarin albarka a wannan rana ta litinin mai tarin albarka wacce ita allah maɗaukin sarki yake wa al'ummar annabi alaihissalamu gafara gaba ɗaya alhamis da litinin allah yana wa wannan al'ummar gaba ɗaya gafara banda mutum biyu mutum biyun nan su ne wanda suke gaba da juna ba sa magana hadisi ya zo annabi alaihissalam yana cewa idan litinin ta zo aka yi gafarar sai a ce wanda ba sa magana dan uwansa da ahu ma hatta ya tsaliha da ahu ma hatta ya tsaliha da ahu ma hatta ya tsaliha a bar wayannan biyin a manta da su sai sun sasanta a manta da su sai sun sasanta a manta da su sai sun sasanta to da litinin da alhamis haka Allah yake yi kuma wannan rane kuma Allah yake daukan ayyukan bayi ake karɓar su saboda haka mun yi muwafaka a wannan rana mai tarin albarka muka samu wannan haɗuwa kuma za mu yi magana akan abin da ya fi komai muhimmanci shine a takawa tsoron Allah tsoron Allah maganar da za a kansa ko a kanta na kasa ta kashi uku kashi na farko muhimmancin da takawa take da shi kashi na biyu sufofin da Allah ya faɗa idan an sufarti da su to Allah ya yarda mutum yana da takawa kashi na uku me mutum zai yi ya samu takawa wannan su ne abu guda uku da za mu yi magana da taimakon Allah maɗaukakin sarki to ita takawa muhimmancinta na farko Allah maɗaukakin sarki a cikin alkur'ani yana cewa walƙar wasaina lazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqulla mun yi wasiya ga al'umman da suka gabace ku wanda aka ba su littattafai wato al'ummar annabawa alaihimus salatu wassalam wanda suka wuce Allah ya ce mun yi musu wasiya da ku kuma wannan al'umma ta ƙarshe wasiyar da Allah yi ita ce ani taqulla ku yi tsoron Allah ita wasiya idan aka ce abu sunansa wasiya abinda ake nufi wani babba mai sani wanda saninsa ya haura naka wanda yake kauna alheri gare ka wanda yake gudun sharri gare ka wato sai ya tattara wani abu da ya fi komai muhimmanci sai ya maka magana a kansa wannan shi yake kira wasiya to so da haka ubangiji subhanahu ta'ala ce wasiya yi wa al'umma ta farko da ta ƙarshe akan aji tsoron Allah to sai masana suka ce da akwai abin da ya fi takawa to da shi Allah zai wasiya a kansa tunda ya zama a kanta ubangiji ya wasiya to babu abin da ya fi ta alheri gurin dan adam haka annabi alaihi salatu wassalam akwai wata rana da ya wata doguwar hudu ba tun daga sallar asuba annabi alaihi salamu da ya idar ya hau minbari ya fara hudu ba bai tsaya ba sai da za a yi sallar azhar da aka yi azahar sai suka ga annabi alaihissalam ya sake koma minbari ya ci gaba da hudu ba bai tsaya ba sai da za a yi sallar la'asar sannan da aka yi la'asar sai suka ga annabi alaihi salam ya sake koma minbari bai tsaya ba sai da za a yi magarba da aka yi magarba sai sake koma minbari bai tsaya ba sai da za a yi isha to da suka ga haka sai sabai suka ce ya rasulallahi ka annaha mau'izatu muwaddi'in fa ausina wannan wa'azin da kai mana kai ka ce wa'azi ne na mai bankwana ko lokacin ka ne ya zo ƙarshe kake so ka tattara mana komai ka gaya mana don haka muna roƙon ka kai mana wasiya wacce za mu yi wukar gindi da ita bayan ka wuce ta amfane mu to annabi alaihi salatu wassalam abin da ya fara faɗa sai ce usikum bi taqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa da'a wa in ta'ammara alaikum abdun abinda nake muku wasiya shine ku ji tsoron Allah mai girma da buwaye bayan an ji tsoron Allah mai girma da buwaye sannan yake sai kuma jin umarnin shugabanni da kuma yin biyayya ga abin da shugabanni suka dora ku akai ko da bawa ne shugabanci ku kakkura yana shi da aka ce shine shugaba to anan gurin annabi alaihi salam da aka nemi wasiya shi ma takawa ice tsoron Allah saboda idan muka tsaya iya nan kawai mun tabbatar tsoron Allah to ba shi da wato kwatankwaci a gurin al'ummar musulmi sannan daga cikin muhimmancin tsoron Allah shine in kana son ka samu dangantaka tsakanin mutum da Allah to da tsoron Allah ake samu ma'aunin da ake samun wane ya fi wane to ba da ƙira jiki ba ce ba da tarin dukiya ba ba da iya magana ba ba da azanci ba a da tsoron Allah ne domin ubangiji subhanahu wata'ala cewa inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi karamci yafi girma a gurin a cikin ku a gurin Allah shine wanda yafi ku tsoron Allah idan aka dauki mutum aka sa shi a sikeli aka yi masa gida goma in aka yi masa jadawali goma kowane jadawali aka bashi maki goma idan aka hada jimilla zai zama maki ɗari wani gidan a sa lafiya wani gidan a sa kwanciyar hankali wani gidan a sa yalwatar arziki wani gidan a sa samun nasara to idan ka saka kowane ka ce maki goma idan a can wani a wajen arziki ya samu goma watakila a wajen lafiya biyu zai samu idan wani a gurin lafiya ya samu goma watakila a wajen arziki biyu zai samu to za ga a can wani ya fi wani wani ya fi ne in aka hada jimilla za su zama sun zama kankan kan daidai wa daida to a inda wani yake fin wani a guri ɗaya ne tak inda ya fi shi tsoron Allah to idan wani ya fi wani tsoron Allah shi kenan ko da mahaukaci ko tuburan wanda yake yawo tsirara yake cin najasa mai hankali ba fin sa'i ba idan aka auna a ma'auni na duniya za ka ga akwai abu guda biyu da mahaukaci ke da shi wanda masu hankali ba su da shi shi mahaukaci yana da goma bisa goma a nan ma yana da goma bisa goma wanda duk mai hankali ba shi da waɗannan to idan a wani gurin wajen lafiya an fi shi to shi a nan gurin sai ga ya fi mai hankali kuma sannan ƙarfin jiki ma za ka tarar mahaukaci yakan fi lafiyayye wato mai cikakken hankali ƙarfin jiki saboda haka shi mahaukaci yana da siffa guda biyu wadda masu hankali ba su da ita siffa ta ɗaya ita ce idan mahaukaci ya zo guri duk abin da zai faɗa na bakar magana ya zage-zage a share-a-share ba mai mayan masa da martani kowa shiru zai to wannan matsayin kuma duk wani shugaba a duniya irin wannan matsayin yake so ya samu idan ya magana a ƙasarsa a waye gari ba wanda zai mai masa da martani to shugaban kasa ma baya samun martabar da mahaukaci yake da ita a wannan bangaren shugaba watakila yana da ɗaya bisa goma mahaukaci ko yana da goma bisa goma sannan kuma abu na biyu duk wani mai mulki yana so a ce yana da immunity wato yana da kariya duk abin da ya yi ba za a ɗauke shi a kai shi gaban shari'a ba to mahaukaci ko me zai yi ba wanda zai kai shi gaban alkali a tsaye da shi a tuhume shi so da haka nan ma yana da goma bisa goma masu hankali ba shi da ko ɗaya a irin wannan gurin to so da haka in aka yi jimilla a cikin maki ɗari ɗin nan mahaukaci zai samu ɗari mai hankali ma zai samu ɗari to inda mutum yake fin mutum guri ɗaya ne tak inda ya kafi shi tsoron Allah ko inda ya fi ka tsoron Allah to a nan ne daraja take zama wani abu sannan idan mutum yana so ya ya ga me ake yi Allah ya karba aikin dan adam to ta kawaci idan babu tsoron Allah duk abin da mutum zai na aiki Allah ba zai karbi wannan aikin nasa ba Allah madaukin sarki ya gaya mana kissar ɗayan annabi Adamu alaihi salam Kabilu da Habil ɗaya akwai tsoron Allah ɗaya kuma babu shi wani mai tsoron Allah ya gabatar da nasa Allah ce fatu kubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar an karbi na daya ba a karbi na daya ba to shi wanda ba a karba ba sai ya fusata ya fara faɗan maganganu yana cewa zai kisan kai to sai ubangiji ya bada amsa cewa inna ma ya taqabbalu Allahu minal muttaqina daga masu tsoron Allah ne ubangiji yake karbar aiki kadai idan babu tsoron Allah duk abin da mutum zai yi ya tashi haba'an mansura Allah ba karbar sa zai ba wannan shi mana cikin muhimmancin takawa sannan duk ginin da aka dora shi ba a kan tsoron Allah ba wannan ginin a bakin gaba yake ta wutar jahannama yasa Allah yake ga mana afa man usisa bunyanuhu ala taqwa min Allah khairun amma usisa bunyanuhu ala shafa jurufin harin kan hara bihi fi da jahannam ginin da aka dora shi akan tsoron Allah da neman yardar Allah shine yafi alheri ko ko wanda aka gina shi akan gabar jahannama wacce take yankewa tana fadawa kuma za ta yanke da mai ta fada da shi cikin jahannama sannan ubangiji subhanahu wataala ya gaya mana duk inda waɗansu mutane ko mutum biyu ko sun haura haka suka haɗu suka yi wata mu'amala suka so juna suka yi aminci in ba a kan tsoron Allah ba ne to gobe alkiyama sai ya zama tashin hankali da nadama sai kowanne ya tsine wa dan uwansa yayi fatan bai taba haduwa da wannan ba ma shi yasa Allah madaukin sarki yake cewa da mu al-akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqina masoya in kiyama ta tashi aminai za zama abokan gaba kowanne yana tsine wa dan uwansa ana walle walle Allah ya ce in ka ga haka bata faru ba to akan tsoron Allah suka kulla wannan soyayya tasu ko miji da mata ko aboki da aboki ko kawa da kawa ko abokin hulɗa da abokin hulɗa muddar babu tsoron Allah idan kiyama ta tashi sai kowane ya tsine wa dan uwansa yayi fatan ina bai taba haduwa da shi ba bai taba maganin sa ba balle ya cuce shi ya samu kansa a wannan wannan yana nuna mana muhimmancin da tsoron Allah yake da shi sannan tsoron Allah shine abin da yake ba mutum kariya daga shiga wutar jahannama idan babu tsoron Allah jahannama daman a buɗe take kurin gata nan gadan gadan mutum zai fada yasa Allah yake cewa an zartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa allazi kazzaba wa tawalla wa sayujannabuha al-atqa ubangiji yana cewa ina muna muku jan ina jan hankalinku ina muku gargadi akan wata wuta mai tsananin zafi wacce take zabalbala ita wannan wutar ba mai shigarta sai mutsiyaci wanda ya karyata da abin da manzanni suka zo da shi alaihi salatu wassalam ya kuma miƙe kafa ya zama sakandami ya kau da kansa ba ruwansa da wannan sai ce wasa ya janna buhal atika amma mai tsoron Allah zai nisance ta shi Allah ba zai hada shi da wannan musifa ta ita wannan wuta ta jahannama ba saboda haka tana magani sannan ita wannan takawa ita ce take zama magani na kunci da inda dan adam ya samu kansa a cikin kunci na wayansu wahalhalu to idan akwai takawa tare da shi ubangiji madaukakin sarki zai fidda shi cikin gaggawa ubangiji madaukakin sarki yana cewa ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai bashi mafita a cikin irin abubuwan da wato yake da su na na na na kunci na rayuwa ubangiji zai fita shi daga cikin wannan zai kuma arzo tashi ta inda baya zato kuma baya tsammani dangane abin da ya shafi muhimmanci na ita attakawa tsoron Allah to sai gaba ta biyu shine yanda ƙur'ani ya faɗi mai tsoron Allah amma kafin na zo ga wannan sabon annabi alaihissalamu sun yi tambaya kamar sai na umar radiyallahu anhu ya tambayi sai da na ubayi dan ka'ab radiyallahu anhu ya ce da shi mattakawa me tsoron Allah ya ji ubangiji na cewa takawa ce me tsoron Allah sai ya ce da shi takawa shine tafiya cikin kaya kafarka ba takalmi ka auna wannan ka gani shine takawa kawai ka tafi tafi cikin kaya inda take duk ta zube ta kakkarye amma kafar ka ba takalmi to kai tafiya a wannan gurin shi zaka auna shine takawa a wannan zamanin kuma sai a ce wato kai tafiya a guraren da aka dasa bom duk an bumbune shi baka sani ba amma kai tafiya wannan shine takawa amma me ake nufi da wannan wato magana ce ifaɗe ta a rufe ta azanci idan kafa ka ba takalmi guri an zubar da kaya ba yadda za a ka tafi kai tsaye haka ne ba za ka tafi kai tsaye ba sai ka yi me sai ka yi taka tsantsan sai ka duba ina za ka ɗosa na kafarka ina za ka sa da haka har ka samu ka fita to don haka rayuwa haka take gaba ɗaya idanka abin da za ka duba da abin da za ka gani sai ka yi taka tsantsan ka ga ina Allah ya yadda ina ne bai yadda ba harshenka idan za ka furta magana sai ka yi taka tsantsan sai ka ciza sai ka busa ka tabbatar wannan kalmar da za ka faɗa ba za ta jawo maka fushin Allah ba sannan ka faɗe ta idan za ka taka ka je wani guri sai ka lura da inda za ka taka ka je Allah ya yarda da zuwa wannan gurin ko bai yarda da shi ba idan za ka ɗauki wani abu ka saka a bakinka da sunan ka ci sai ka yi nazari ka duba cewa Allah ya yarda da wannan abincin da ci ko bai yarda ba idan za ka ɗinka tufafi ka sa sai ka duba yankin cewa wannan yankin Allah ya yarda in ɗinki in sa sannan ɗinkin da za ka yi ka saka a jikinka shi ma sai ka duba kaga Allah maɗaukakin sarki ya yarda in wannan ɗinkin na saka a jikina sannan in saka idan zan yi mu'amala da mutane sai ka duba kaga ta wannan mu'amalar da zaka yi Allah madaukin sarki ya yarda da ita ko bai yarda da ita ba duk wata wata gaba a cikin gangar jikinka idan kana so zaka yi amfani da ita sai ka auna ta a ma'aunin shari'a ka ga cewa ubangiji ya yarda kai ko bai yarda ba in ya yarda kai in bai yarda ba za ka yi ba idan zaka mallaki dukiya sai ka duba hanyoyin da zaka mallaki dukiyar Allah ya yarda ka mallaki dukiya ta wannan hanyar ko bai yadda ba in ya yadda sannan ka yi idan za ka ɗau kuɗinka ka bayar ko ka kashe sai ka duba Allah ya yadda da wannan hanyar ko bai yadda da ita ba shi ne ma'anar tafiya cikin ƙaya kafa ka ba takalmi bayan da za a yi kai gaba gadi muddar ka san Allah zai zo ya tsaye da kai gobe alkiyama zai tambaye ka numfashinka tun daga ran da mutum ya balaga har ran da mutu sai Allah tambaye mutum fitan numfashi sai wa Allah bayani yanda ya karar da numfashinsa sannan sai an tambaye mutum ƙuruciyarsa ya aka yi karar da ƙuruciyarsa har zuwa tsohonsa ko har zuwa mutuwarsa sai mutum yi wa Allah bayani ga wato kai tsaye sannan sai Allah tambaye mutum dukiya sai yi wa Allah bayani ta inda ya samu kuɗi gaba ɗaya sai wa Allah bayani ta inda ya kashe dukiyarsa gaba ɗaya sannan kuma ilimin da ya sani sai Allah ya tambaye shi sai ya masa bayanin yadda ya amfani da ilimin idan an ce ilimi anan ba ana nufin ilimin rubutu da karatu ba ilimin kaɗa miya idan mutum ya iya sai wa Allah bayani ya koya wani ko bai koya masa ba ilimin wato kwabar kosai kullun kosai sai mutum yau Allah bayani jefa dan wake sai mutum yau Allah bayani hura wutan nan in mutum ya hada ta zai yi ilimi ne dan amalanke sai yau Allah bayanin turin amalanken da ya iya don wanda bai iya turin amalanke man ka bashi sai a kashe shi ba zai iya ba masassaki sai wa Allah bayani makaniki sai wa Allah bayani direba sai wa Allah bayani duk wani abu da Allah ya baka masaniya a kansa to Allah sai ya tambaye ka gobe alkiyama akan wannan abun to shi yasa takawa take zama tafiya cikin kaya kafa ka ba takalmi duk abin da zaka yi sai ka auna domin idan baka daidai yanda ake so ba lokacin da mutum zai tsaya gaban zatin Allah ubangiji ya ce da shi ya ayyuhal insanu ma garraka bi rabbikal karim a wannan lokacin kafar ka ba za ta iya daukan ka ba hankalinka ba zai iya nutsuwa har ya gane irin amsa da zaka bara ba saboda rudewa da za a ga mala'iku ma a wannan ranar makyarketa suke irin su mala'ika jibril hankalinsu ya tashi to mutumin da ya zama karan kada miya aka ce da shi Allah ya ce da shi wani asha magana ta ɓaci sannan a ɗauki takarda a ba mutum a hannunsa na hagu to abu ya ɓaci shi ma daman da ya karanta ba a karanta takardar shafi biyu ce akwai shafi na mugun aiki akwai shafi na kyakkyawan aiki da mutum ba zai ma duba bangaren mugun aiki ba kyakkyawan yake dubawa shi ma kyakkyawan ba karantawa zai ba kawai tamfin da aka yi na ƙarshe kawai zai duba idan aka ce makabul shikenan sai ma zai ce ha'u muqra'u kitabiya jama'a karba a karanta a taya ni munna amma ana cewa mardud shikenan sai ce ya laita ni lam uta kitabiya ina ma ba a bani wannan littafi ba ya laita hakanatul qadiya ina ma da na mutu ta kare ni kurmus ba a sake tashi na ba ma a gana anni maliya da abin da nake da shi bai mun magani ba halaka anni sulɗaniya duk wani iko da nake da shi da wata dama yau ta riga ta kare mu to saboda kar haka ta samu ce shi isa ake yin taka tsantsan a rayuwa har a samu a fita daga cikin wannan duniyar lami lafiya to wannan ita ce fassarar da sai da na ubayi dan ka'ab radiyallahu anhu yayi wa takawa sai amirul muminina ali ibn abi talib karramallahu wajhahu shi ma yayi wa takawa ta arifi guda hudu yana cewa ita takawa abu na farko shine alkhawfu min aljalil jin tsoron Allah maɗaukaki mai ƙarfi mai kowa mai komai wanda baya bacci kuma baya gyangyaɗi wanda da Allah zai gyangyaɗi na kyauta ido to da zai fasa tashin alkiyama domin in ya gyangyaɗi na sakan ɗaya to abin da ya gudana a cikin sakan ɗaya ɗin nan bai sani ba in ya tara al'umma ya yi musu hisabi ranar alkiyama babu adalci a ciki saboda ka ba abin da yake buya gare shi ga baki daya sannan kuma kullun ka zo sallah sai ka ce arrahmanir rahimi maliki yawmiddini ya halice ka ne ba dan kai masa komai ba ba dan wata rana ba kawai sai dan karamci da ihsani yayi ka amma ka sani adali ne ya gaya maka akwai wata rana da zai dawo da kai da duk mu'amala da kuka yi da bayin Allah zai yi hisabi a kanta wanda duk ka zalunta sai ya karɓo masa haƙƙinsa ba wani mutum da zai shiga aljanna akwai haƙƙin wani mutum a kansa a ce shi kuna aljanna tare amma ga haƙƙinsa a kan mutum ko kuma shi wancan yana wuta kai kana aljanna akwai haƙƙinsa a kanka Allah ba zai wannan ba to ka ji tsoron ubangiji wanda ba wanda zai amfane shi ba wanda zai iya cutarsa wanda halitta ga baki ɗaya in ta haɗu ko ta kirki fiye da na annabi alaihi salamu Allah ba zai ƙaru ba in ta yi sharri fiye da na iblis Allah ba zai ragu ba sannan wannan duniyar tamu ga baki ɗayanta in ka kalle ta wannan duniyar da muke ciki da mutum da aljan da tsuntsu da dabba da ƙwari da duwatsu da itatuwa da duk tekun da muke da ita da doron ƙasa da Allah zai cire ta a cikin halittarsa gaba ɗaya sauran halittu ba za su gane an cire komai ba saboda kankantar ta cikin abin da Allah yake da shi saboda ka jin tsoron mai wannan ƙarfin wanda duk wani abu da ya faskara ya nuna isa kuma ya firgita ka ubangiji ya nuna maka wannan abin ba Allah bane sai ya karya shi duk ƙarfinsa sai ya karya shi na maka wannan karka damu da shi mai ƙarfi kwaya ɗaya ne shine Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya mallaki mutuwa ya mallaki rayuwa shine wanda in yace da duniya zul a cikin kibta ido an nemi duniya a rasa kenan in yana so ya samar da kwatankwacin duniya so miliyan dubu in yace kun dole ta zama yadda yake so ga baki daya shine wanda yace da sama tsaya a inda kike ke ƙasa tsaya a nan ɗau an aukar han ko kun ki ko sun kun so sama ta ce Allah na ji na bi ƙasa ma ta ce na ji na bi to jin tsoron wannan wanda a yau idan Allah ya so sai ya tafi da matan duniya gaba ɗaya kuma ya canja su da waɗansu ba mijin da zai gane ba matarsa wace ita da aka tafi da ita kawai ita za ta san inda je aje ta amma mijinta ba zai sani ba sabuwar matar duk abin da aka suka sani tsakaninsu da miji zai iya cusa mata wannan ilimin ko ajiya ibata za ta bashi ajiyarsa in yi ga dama sai da tafi da mazan kasar gaba daya ya canja waɗansu ba matar da za ta gane ba mijinta bane to wanda yake da irin wannan karfin da ikon ka dinga jin tsoronsa ka tabbatar duk abin da ka darsa a ranka yana jinka kuma yana ganinka sannan kuma zai maka hisabi akan wannan to ka zama kana jin tsoronsa yace shine mataki na farko na tsoron na magana tsoron Allah sannan na biyu alqana'atu bil qalil da abin da Allah hore maka kankani to ka gamsu da shi ka samu wadata zuci kai fatan Allah ya sa masa albarka amma kar ka zama mai hadama kar ka zama mai zari a waye gari duk abin da mutum ya gani soke ya tara ya ɗaibo wannan ya tara kankanin au baya isassa to in an samu wannan shi ma babu tsoron Allah ba kuma za a zauna lafiya ba za ku yadda da ni wannan ƙasar tamu iyayenmu da suka wuce da kuma wanda suka rage yanzu dattawa da kakanninmu sun rayu da ƙana'a wato wada zuci a lokacin idan mutum yana wanzanci ya yadda wanzanci sana'a ce zai je ya yi kuma ba zai yanke kuɗin kan da za a bashi in yi in yi aski ba sai abin da aka ka aka bashi ya yadda idan ya je ya shayi ba a yanke kuɗi sai abin da aka ka aka bashi sannan kuma ya yadda ɗansa ya zama wanzami ya yadda jikansa ya zama wanzami a je a yi ta wannan sana'ar in dai za ta tsare musu cikinsu sun yadda majemi ya yadda da jima masassaƙi ya yadda da sassaƙa tela ya yadda da tela wato da ɗinkinsa sannan mahauci ya yadda da fawarsa wanda yake kasuwanci yake sai da gero ya yadda wannan sana'arsa ce mai sai da gishiri ya yadda gishiri ne sana'arsa mai sai da amalti ya yadda malti ne sana'arsa ba wanda yake shiga ta wani ya fita daga tasa ya shiga ta wani ba mai hangen abin da wani yake ciki sannan ba mai raina shi idan yana da wannan sana'ar duk inda za a yi wata harka an yadda cewa wannan mutum mutum ne yana sana'a tunda baya sata baya zuwa yi zamba cikin aminci ba makamantansu suka yadda da wannan sannan zaka tarar gari gaba daya wanda ya mallaki riga da wando baka baya wuce mutum ɗaya ko biyu duk garin kowa gwada ne da shi amma idan wata harka ta taso zai je gaisuwar sirkai ko za shi duba mara lafiya ko wata harka ta kama shi zuwa wata unguwa ko gari zai je gurin mai wannan riga ya masa sallama ce da Allah a bani aran riga za ni guri kaza in aka bashi zai sa ba wanda zai raina shi ce rigar ta aro ce riga ta aro da taka aiki ɗaya take ta rufe maka al'aura kawai shi kenan zai saka ije ya dawo ya tuɓe ya ninke ije ya godiya ya bayar aure za a yi angon ba shi da riga fita angonci sirikinsa wanda zai ba shi yar shi zai je gurin attajirin unguwa ya aro wa sirikinsa riga a bashi in ya zo in ya gama bikin nan da shi da kawa da abokansa za su ɗauki rigar nan su kai su je su godiya ita amarya ba za ta ce ba ta yadda ba cewa mijinta ba shi da komai silikin da zai ba shi ba zai ya ce ba zai yadda ba zai ba mara abin hannu ba zai ba shi yasta ba duk ba su da wannan sun yadda dan abin da Allah ya baka Allah ya sa masa albarka yan kasuwa za ka ga sun haƙura idan ka zo kana ciniki kana sai da gero sai wani zo ya ce maka yana so zai sai da yana so zai sai siminti na miliyan goma ko na miliyan ɗari in a wancan zamanin ne sai ce ni bana sana'ar siminti ni gero nake sayarwa amma wani ne yake sana'ar siminti bari in haɗa ka da yaro ya kai ka ku je ku ciniki sai haɗa shi da yaro ce wannan wannan abokin hulɗa ta ne yana sayar zai sai siminti ka sayar masa kuma kai masa da albarka da rahama zai sayar masa bisa sauki amma da zai ɗauko kuɗi ya aiko masa sai ga wannan sai ce ba zan karɓa ba tsakanin mu babu wannan so da a lokacin akwai wadatar zuci mutane ba su saka zarmiya a cikin zukatansu ba akan abin da suke mallaka na duniya saboda haka alama ce ta tsoron Allah sai suka zauna lafiya sai a zo a ɗebi kuɗi a zuba su a tifa wanda a nan kano gidan alhaji alhassan ɗanta ta allah ji kansa sai a aje tifa goma sha biyu a kofar gida amma kuɗi ne zunzurutu su kwana da daddaren aka ɗauke su wurin mai sai da gyada ko mai sayan gyada a kauyuka da yake da fuloti nan za a je a juye masa kamar ƙasa a wuce sai da asuba in ya fito zai ga kuɗin an yi ƙirga iga akwai ragi ya tabbatar ba wani ne a garin ya ɗauka ba ko makotan garin kuskure aka yi aka bi lissafin sai ya fita a wannan lokaci a birnin kano mutum zai iya ɗauko turmuwa zai iya ɗauko dilar atamfa in ta yi masa nauyi a kantin kwari ko a kowace hanya zai iya saukewa ya kwance ya ɗebi abin da ya ishe shi ya bar sauran a gurin ba zai ba kowa ajiya ba ya je kai ida ya dinga kwasa har ya gama ba wanda zai ɗauka masa guda ɗaya da kano haka ake mutum zai je karɓo kuɗi a banki ya zuba su irin jakafan ɗari ɗin nan ta algarara mai darma za a zuba kuɗi yan fan ɗari ɗari a zuba yan kura a ce musu nawa za a biya ku su faɗa a ba su a ce ku je tashar kuka ku kai wa ɗan kamasho ku ce kuɗin wane ne su waɗannan 'yan kura ba za su ɗauki ko kwabo a ciki ba ba kuma za su yi ƙari akan kuɗin da aka yi alkawari ba bayan wanda suka yi alkawarin baya nan za su je sai mun yi alkawari da wani akan kaza ba za su daɗa ba ba za su rage ba sannan wannan kuɗin ba za a samu kwabo ya ciwon kai ba sannan in aka je shi ma ɗan kamashin zai zuba kuɗin a mota a zuba fasinja akan kuɗin a ga yawo direba ce in ka je gari kaza ka ba wa ne kudin sa ne haka za a je a kai da kasan nan haka ake zaune kofar gidaje ba rufe su ake ba kowa burin gidansa yake a buɗe in ka zo aka ka maka hatsi buhu buhu aka ajiye shi a tsoron kofar gida haka za a kwance mutanen gida su dinga ɗiba suna sarrafa shi har ya kare ba wani mutum zai zo ya ɗauki tafi ɗaya a ciki wannan nima na san lokacin da aka yi wannan lokacin mutane suna da tsoron Allah amma me ya ba su tsoron Allah ba su da haɗama abinda Allah ya ba mutum ya yi ganin ya ishe shi idan mutum yana da kuɗi zai wayi gari duk yaransa shi zai musu aure duk wanda aka yi masa haihuwa shi ne zai yi masu kayan haihuwa i komai baya buƙatar wani abu sai ka ga abinda mutum ya mallaka a da a rayuwarsa jikansa a yanzu a rana ɗaya na samun linki miliyan ɗinsa amma jikansa baya irin abin da yi ko bai gawurta kamar yadda ya gawurta ba ko bai mutunci irin yadda ya mutunci ba saboda shi wancan ba shi da haɗama wannan kuma akwai haɗama tare da mu a wannan lokaci idan ɓarawo ya sata aka kama shi da kayan mutum yakan je gurin hukuma yakan ce da su ai yaro na ne na aike shi ba barawo ba ne ya fada shi da fada ya ce kai baka da baki batta aka sa maka a dafa maka sata ka yi cewa kai yaro na ne sai ya karɓo shi ya zo ya sa shi a ɗaki mara fada dan me za ka yi sata ka nemi sana'a sai ya kawo kuɗi irin na wancan lokacin da bai gaza fan ashirin ba ya ce in ka je kai sana'a to haka mutanen wancan suke saboda akwai wannan siffar alqana'atu bil qalil wato wadatuwa da kankanin abu da fatan Allah ya sa masa albarka yasa suka yi lafiya suka zauna lafiya suka yi kwarjini dangantaka tsakaninsa da Allah subhanahu wata'ala ta kyautata wannan ita ce siffa ta biyu ta tsoron Allah na uku sai ce al'amalu bitanzil aiki da alkur'ani da abin da alkur'ani ya ce a yi tofarwa da iska ba wanda zai hana yinsa idan ƙur'ani ya ce a bari babu abin da zai sa a yi shi in ya aje kara ba mai tsallakewa to ita ce shine ya ce takawa kenan siffa ta hudu sai ya ce wal istidadu li yawmir rahil tanadi saboda ranar tafiya ma'anar wannan shine kullum mutum yana jin ranar zai mutu yana ta yin aiki saboda mutuwa maganar ya dauki cewa mutuwa ce nan gaba ba ta tare da shi daman annabi alaihissalam ya gaya mana irin yadda ya kamata mu rayu cewa iza asbahata talatin taziril masa'a in kawaye gari da safi to karka dinga jin zaka kai yamma fa iza amsaita falatan tazir sabaha idan ka kai yamma kan ka dinga jin zaka kai safiya haka aka ce mu rayu ba mai dogon buri ba idan mutum yana da wannan kullun zai dinga hannu baka hannu kwarya wajen aikin alheri domin kar mutuwa ta zo ta same shi ba tare da yayi aikin da zai ce za a ce da shi ma da lahira ba amma idan babu wannan mutum yana jin mutuwa ba yanzu ba kullum yana tunanin dogon buri sai mace ta je cewa kishi ta makaru tana ganin ita za ta zauna kishi ta tafi amma in tana jin yau za ta mutu to ba za ta yi kishi ta samu ba sannan mai gida in yi kyauta yana yi sai matan gida da 'ya'ya saɗi su ce zai lalata musu dukiya wai shine zai mutu kafin su ko da haka ba za su bashi alheri ba kai ya mutu ya ƙaran musu da dukiya haka shi ma tunani ne cewa ba za a mutu ba sai nan gaba shi yasa idan wani ana hudda da shi yanzu yanzu yanke jiki ya faɗi sai kuma kama makirkita Allah Allahu akbar yanzu nan wani muke tare da shi mutu daman an ce haka ake haka aka ce ka yadda zai same ka haka aka ce yadda zai same shi in ka kai yamma yamma kakka dauka zaka kai safiya in ka kai safiya kakka dauka zaka kai yamma wannan shine abin da aka dora al'ummar musulmi akai wanda annabi alaihi salam ya zo mana da shi yahuda suka sauke mu suka dora mu akan dogon buri har ta kai mutum zai je matsayin da an daga gawa mutum ya raba kawahonsa zai saka ta a cikin kabari ya tuba takalmansa saboda kar kabarin ya rubza yana gama sa gawar yana fitowa daga ramin gano ya takalmansa ya rasa wani yana cikin saka gawa za a tsare masa wayarsa me ya jawo haka saboda babu magana tsoron Allah babu tunanin za a mutu za a je makabarta za ka tara ba mai jin tausayin mamacin hira kurin ake a makabarta an tari tsibi can ana hira wannan tsibi can wani ma mamacin yake yi da shi wani yana buga waya ai mun zo makabarta ne wani ne ya mutu ana raha ana komai saboda ba a kawo mutuwar akan mutum to wannan guda hudu shine abin da sai na Ali ibn Abi Talib karamallahu wajahu yace shine tsoron Allah to sai in komo yanda Qur'ani ya dauki takawa farko yana ce alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون قرآني أنا يا من الصفة تزورا الله صفة تفرقوا sune allazina yu'minuna bil gaibi sunan da suka bada gaskiya da gaibi fake abinda ba sa gani sun yadda Allah gaskiya ne sun yadda Allah yana jin su sun yadda Allah yana ganin su sun yadda Allah ya fi kowa ƙarfi sun yadda Allah ya fi kowa ƙaunar su sun yadda Allah ya fi kowa ilimi sun yadda Allah ya fi kowa kyauta kuma sun yadda ubangiji subhanahu wata'ala yana da mala'iku wanda suke rikodin din duk abin da mutum yake yi sun yadda ubangiji madaukakin sarki ya sa ƙasa wadda mutum yake cikinta tana yin rikodin din duk abin da yake yi sun yadda akwai raƙibu a tidu wanda suke rubuta abin da mutum yake yi sun yadda za a tashi alkiyama sun yadda ubangiji zai dawo da komai da mutum ya a rayuwarsa ya masa hisabi a wannan shine al'imani bilgaibi sun yadda akwai aljanna sun yadda akwai wuta zuciyar ta amince ba ta tantama ko ba ta dar akan wannan shine yuminuna bilgaibi sannan na biyu wayu kimonar salata suna tsaye da sallah ba yin sallah suke bargada balla ba a'a sun santa sun kula da lokacinta sun kula da sharaɗanta sun kuma ba da ita yadda ubangiji yake so to wannan masu tsoron allah ne wannan shine tsoron allah wataƙila kafin na wuce akan wannan yi na salata yana da kyau in ɗan ja hankalinmu nan musamman da naga akwai yan uwa iyaye mata idan mata suna cikin al'ada a tsari na shara annabi alaihi na ce da is salata ayyama a qara'iki ki bar sallah kwanukan al'adaki to idan aka gama al'ada ba a rama sallah sabanin azumi shi in ana al'ada aka daina azumi in azumin ya wuce ana ramawa saboda mai saboda shi azumi so ɗaya ake a shekara sallah ko kuma kullum ake so biyar idan aka ce mace za ta dinga rama sallah to za ta waye gari rayuwarta a da baibaye kullum so da ka ubangiji da rahamarsa sai mata sauki in sallah ta wuce ya haila ta kare ba za ta rama sallah ba ubangiji sai rubuta mata wannan ladan sallah da kuma ladan biyayya da ya ce kar ta sallah kuma ta kura ba ta ba amma idan al'ada ta kare kuma ita bata sa ilimi a ciki ba lokacin da sallah ta waje ba a kanta bata sani ba kuma ta bar sallar ba ta yi ba to anan sai an bashi ya biyo ta in ta tafi lahira a ƙarshe sai ta kwana ciki abin da nake so nuna mana anan shine idan mace tana al'ada ta tashi sai al'ada ta ɗauke mata ya rage minti biyar rana ta faɗi to sai ta san hukuncin sallah ana idan ya rage minti biyar rana ta faɗi al'ada ta ɗauke wa mace to a zahar da la'asar na wannan ranar suna kanta dole sai ta yi saboda za ta samu raka'a biyar a wannan minti biyar ɗin a zahar hudu la'asar ɗaya sannan rana ta faɗi saboda ka azhar da la'asar tana kanta amma da al'ada za ta ɗauke mata ya rage minti hudu ko minti uku ko minti biyu ko minti daya sai al'ada ta dauke to azhar ta saraya a kanta ba za ta yi ba amma azhar la'asar tana kanta sai ta yi haka idan alfijir zai keto ai as-salatu ya rage minti hudu sai al'ada ta dauke mata to magarba da isha tana nan a kanta sai ta yi in ya rage minti uku ko minti biyu ko minti daya alfijir ya keto al'ada ta ɗauke mata magarba ta saraya ba za ta yi magarba ba amma za ta yi isha tana na akanta haka idan al'ada ta ɗauke mata ya rage minti ɗaya rana ta fito to maga asuba tana kanta sai ta yi sauraka idan ba a yi fahimci wannan hukunce-hukuncen ba idan mace ta duba akwai tazara tsakanin almuru da hudawa alfijir ba ma za ta kasalla magarba a tare da ita ba to idan ta bar wannan ko kuma al'ada ta ɗauke mata da la'asar sai da je shikenan sai gobe in hantsi na gari ya dimi na yi wanka in koma sallah shikenan sai ta bar azhar taran nan da la'asar da magarba da isha da asuba sallah biyar sai ta batta to in tai haka kamar so goma sai ta fi wa Allah lahira da wajen sallah kusan hamsin aka kuma Allah ba zai karbi jahilcin ta bai ce uzuri bane to saboda haka masu tsaye da sallah sai sun lura sannan magana al'ada ta zo ta ki daukewa shi ma sai an yi hattara idan mace tana al'ada kwana biyar da biyar din ta zo sai al'ada ta ki daukewa abinda aka ce ta kara kwana uku rak a biyaran ta kara kwana uku nawa za a samu shida bakwai takwas idan kwana takwas ta cika jinin yana zuwa to za ta yi wanka ta koma sallah wannan jinin ba al'ada ba ce rashin lafiya ce amma in ta haƙura ta ce sai ta kai kwana goma sha biyar sauran kwana goma tara goma sha ɗaya sha biyu sha uku sha hudu sha biyar tana da sallar kwana bakwai tana kanta sai ta rama ta lahira wannan yana da kyau a lura tun da Allah ce masu tsoron Allah yi kimo na salata to sai an zama masu tsaye da sallah ko sai an san hukunce hukunci to da a jini ɗaya in yake ɗaukewa kwana uku rak ake karawa in bai ɗauke ba ba za a sallah za a koma azumi za a koma yinsa sai in wani watan ya zo ne jinin ya zo kwanakin da ya saba yi biyar bai dauke ba ukun da aka kara bai dauke ba a watan jiya to wannan sai a sake kara kwana uku sai zama kwana goma sha ɗaya kenan idan ta kai kwana goma sha ɗaya in bai dauke ba za ta yi wanka ta koma ibada ba za ta ci gaba da zama haka ba ibada ba azumi zai haukanta sallah za ta haukanta idan kuma wani watan ya zo al'adar ta zo kwana biyar ɗinta bai dauke ba ukun da ta kara a wancan watan bai dauke ba ukun da ta kara a wancan watan bai dauke sai ta kara kwana uku a kai ga sha ɗaya kuma ga uku ya zama sha hudu kenan to shi kenan sannan idan kuma wani watan izo har sha hudun ta zo bai kara bai dauke ba kwana ɗaya za ta kara kawai shine kwana goma sha biyar a haka haka ake zuwa har aka sha biyar ba a jini ɗaya ake zuwa sha biyar ba ina fatan mu lura da wannan amma idan mace tana da juna biyu idan har ya kai wata shida to ita al'adata tana kaiwa kwana ashirin amma idan tana da juna biyu ya haura wata bakwai ya kai takwas har ya shiga tara to in ta zo al'ada tana iya ɗaukan kwana talatin ina fata ku lura da wannan to wayu na salata sai ce wa min ma razaqnahum yunfiquna daga abin da muka arzuta su da shi suna ciyarwa wato suna nema suna samu kuma abin hannunsu bai tsone musu ido ba suna narka shi a inda Allah subhanahu wata'ala yake so to sannan bayan ya ce ma razaqana hum yunfiquna sai ce wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinuna wannan shi ma yana daga cikin imani da gaibi da ce na bil gaibi ba da gaskiya da abinda Allah ya saukarwa da Annabi alaihi salam da abinda aka saukarwa da sauran annaba alaihi salam irin su Taura da Injila da Zabura da su Sufi Ibrahim alaihi salam sannan tabbas akan gidan lahira ba sa tantama ba sa dar akan akwai gida biyu a lahira wuta ce ko aljanna akwai kuma aikin da za a yi ya sa a shiga aljanna akwai aikin da za a sa a shiga wuta sun yadda da wannan saboda haka anan gurin abu guda hudu ne imani da gaibi tsaye da sallah ba da dukiya a cikin inda Allah yake so mutum ya narka dukiyarsa na hudu kuma shine biyayya ga alkur'ani wannan gurin Allah ya gaya mana siffa hudu wanda kowa sai ya siffanta da su sannan zai zama mai tsoron Allah sai ka imani da gaibi duk abin da ka zo yi in za ku yi hira ko za ku tattauna ko za ku kulla wani abu sai ka yadda cewa ma ya kunu min najwa salasitin illa huwa rabi'uhum duk inda mutum uku suka zauna za su gana to Allah ne na hudu wala kamsatin illa huwa sadisuhum in su biyar ne to Allah ne na shida wala adna min zalika wala aksara ko kasa da uku ko ko biyu kuka zauna ko kai daya ka so mu kulle kulle ko ku biyu to ubangiji ne na uku in kun haura haka kun kai ko miliyan Allah yana tare da ku yana jin ku yana ganin ku akwai ranar zai dawo da wannan abun ya muku hisabi akai to sai an samu wannan imani da gaibi da tsaye da sallah sannan kuma da narka dukiya ka fitar da zakka kuma ka yi kyauta sannan kuma duk abin da qur'ani yace in ya dan kaje kara ba za ka tsallaka ba wannan sufofi guda hudu kenan sai ubangiji ya sake fadar wa'ansu sai ce laysal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal kitab wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin والسائلين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا آهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون الله يسي بانغرتا بشي an tuwallo wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi ku juyar da fuskar ku gabar ko yamma wajen ma'ana wajen sallah kawai ka sa gaban ka kai sallah ba shi kadai ne nagarta ba sai ce lakin albirra man amana billahi nagarta shine wanda ya zuciyarsa ta bada gaskiya da Allah wal mala'ikati ta bada gaskiya da mala'iku akwai su da irin ayyukan da Allah ya ba su wanda suke mu'amala da dan adam wal kitab ya bada gaskiya akwai littafi da Allah ya saukar wanda wannan littafin a kansa ubangiji subhanahu wata'ala yayi tsare-tsaren da mutum zai rayu sannan wal kitabi wan nabiyina da kuma yadda akwai annabawa wanda Allah ya ba su kyawawan sufofi wanda ake so su zama alƙibla mudubi na dan adam da su zai koyi shine wan nabiyin sannan wa atal mala dukiyar da yake da ita ya dauke ta ibayar ala hubbihi wata fadar an ce duk da sanda yake wa dukiyar ya haƙura ko kuma a kan sanda yake wa Allah ya ɗauki dukiyarsa ya bayar sowa ya ba dukiyarsa ya dinga tantance wanda zai ba ala hubbihi zawil qurba yan uwansa ma'ana yi zumunci ya ta ba yan uwansa bai zama inuwar giginya ba na nesa kasha inuwa ya ba yan uwansa zawil qurba wal yatama duk inda marayu suke ya duba inda suke ya taimake su ya taimaki yayan marayu sannan wani masakin ya dubi miskinai marasa shi wanda da suna da abin sana'a amma ba za ta iya rike su ba su ma ya ba su sannan ya ba wa almajirai wanda suka zo suka yi bara wanda suke cikin kangin bauta ko aka kama su a fursuna na yaƙi a wata ƙasa ya ba da kuɗi an fanshe su sannan wa aqama salata sannan matafiyi ma ya zo neman taimako ya masa sannan wa aqama salata ya tsaye da sallah wa ata zakata kuma ya ba da zakka waccan duk abin da inarka na dukiya ya ba yan uwa ya ba marayu ya ba miskinai ba matafiya ya ba wanda suke cikin bashi duk baya cikin zakka a cikin uwar kudin sa ba ta zakka ba ita yi sannan Allah ce kuma bai daina zakka ba ita ma ya ba da zakka sannan wal muhuna bi ahadihim idza ahadu masu cika alƙawari alkawari idan suka yi alkawari tsakaninsu da Allah in sun yi sai sun cika alkawari tsakaninsu da mutane na lokaci sai sun cika alkawari na dukiya in sun yi sai sun cika alkawari na kowace irin mu'amala sai sun cika to tsoron Allah ne wanda zai saba alkawari baya cikin mumine domin yana cikin alamar munafunci in an yi alkawari da mutum ya saba Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu ma yana da ya zai yi aure wani mutum ya ganta ya ce dala yarinyan nan na yaba ta in ta kai munzili ina so sai sai ba abin da zai gagara sai ji ba shi da lafiya sai ce a nemo mutumin nan da aka nemo sai ce wannan maganar da aka yi ta auren yarinyar nan na zartar na baka domin gudun kada na mutu a haka gobe kiyama Allah ya mun hukuncin masu saba alkawari gashi a layuwarsa haji ya je tsaya arfa ranar arfa sai da ya arfa so 60 umra ya yi ta so dubu sannan wanda duk suka zauna da annabi alaihissalam ba a samu mai koyi da annabi alaihissalam kamar sa ba amma yana jin tsoron saba alkawari ma ba na kai tsaye ba zai iya rushe masa wannan ayyukan gaba daya ya sa shi tashi a tutar munafukai gobe alkiyama yace ba zai yadda ba to masu tsoron Allah suna wannan anan akwai matar da ta je ta kai ta je ta kai invitation na aurenta da ta kai invitation din aurenta wajen kawarta a wani kamfani da take aiki sai ta ce mata na je hutu hawa-hawa a wannan kwanakin ina tsammanin manajan mu zai banna na je ba amma mu je da ke ki roƙe shi tunda ke kawata ce suka tafi ta samu manaja ta bashi hakuri ta ce wannan kawata ce yayin da muke da ta da kur in a bikina babu ita ba zan ji daɗi ba kai min alfarma ka kyale ta ta ji sai ce ba komai ya karɓi takardar ɗaurin auren da komai har sun fita sai ce da ma'aikacinsa ta zo sai ce ina son amaryan nan ita ce kamar yaya kana kallo faga ranar da aka saka abin ya zo makon nan zai abin sai sai haka nake santa sai dai to ni ba ruwa na sai dai turo maka ita haka turo ta sai masa kaza ka yi sai ni ba magana ta bace sai dai iyaye na so sai mu tafi tare sai ɗauke suka tafi har gurin iyaye aka je ta faɗa ta ce aka ce ga wani ya zo ta ce wani wace irin magana ce sai ko ne ce ai kakar ta ita ce da magana ana zuwa gurin kakar da ya gaishe ta kawai sai aje mata dubu ɗari biyu da hamsin sai ta ce to daman wancan da aka yi alkawari da shi ma ba a san asalinsa ba shikenan wannan ranar da aka saka ta auren an yi auren kuma da wannan sabon da ya shigo sau da ya ka abin duniya duk inda ya je gaisuwa sai aje dubu ɗari inda ya gaisuwa aje dubu ɗari sai dangin gaba ɗaya suka ce shi za a bawa kaga magana alkawari babu ita idan mutum zai ɗauko cika teku na kuɗi a ajiye maka fan cika teku in ka ɗau alkawari ba za ka karya ba in za ka tafi ba komai sai dai ka ɗaura warki za ka haƙura domin shine girman mutum dangantaka tsakaninka da Allah anan za ta tsaya ko a duniya ko da ba musulunci idan al'umma tana tsaye kan alkawari to duniya za ta za ta zauna lafiya shi yasa duniyar da kafirai ma in sun alkawari ba sa sabawa da abin da aka yi da mutum shi kenan hankali sai kwanta shi za ga yanzu hawan jini ya fiye yawa so da ba mai kwanciyar hankali duk abin da aka yi baka da tabbas abin zai tsaya to wange ce masu tsoron Allah in sun yi alkawari ruwa da iska ba zai sa wannan alkawarin a canja shi ba sai sun cika shi shi san ana so a yabi mutum a ce wane ya isa wanda yake neman ija da shi ana masa bai isa ba sai sai iza ahadu au huwa in aqadu shaddu sai sun yi alkawari sai sun cika sai ga kullu yarjejeniya ta kulli kenan to wannan shi ake so haka zaman aure shi ma alkawari ne in an yi shi sai a rike wannan alkawarin lokacin da miji ya gamu da larura to mace ba za ta hura wuta ta ce sai ta rabu da shi ba ta ce sai ta rabu da shi ba shi da lafiya ina kwantarwa ina tara ina ta faman wahala a'a shi ma lokacin ta gamu da larura ba lafiya haka zai hakuri zauna ta shine wafa'i yake alkawari kenan sannan ko da ta mutu ba zai manta da yan uwanta da danginta ba hatta kawayenta ba zai daina abin alheri da su ba ita ma haka wannan shine siffa ko ita ce siffa ta masu tsoron Allah da Allah ya kara a nan cewa cika alkawari sana sai ce wasabirina fil ba'sa'i wad ra'i wa hinal ba'as anan a ka'ida ta ilimin nahwu da ce za a yi wa sabiruna tun da ce wal muhuna sai ce wa sabiruna fil ba sai amma qur'ani sai ce wa sabirina yazo da shi mansubi saboda mai saboda akwai yabo da Allah ya cire a nan gurin Allah yana cewa ina yaban masu masu hakuri fil ba sai wad darra'i wa hinal ba'as suna da suna yin hakuri a halin talauci talauci baya kiɗi masu baya sa su su rabu da Allah baya sa su su nemi kuɗi ta inda Allah bai yadda ba sun haƙura har zuwa lokacin Allah zai yaye musu shine sabiri na filba asa'i sannan waddara masu haƙuri a lokacin da rashin lafiya ta jiki ta kama su za su yi haƙuri ba za su yi magani ta hanyar da shari'a ba ta yadda ba a ce ga magani amma haramun ne wannan abin in aka yi shi shari'a ba ta yadda da wannan ba ba za su yi magani ta nan ba za su yi haƙuri ba za su ƙosa ba za su yi fatan wannan rashin lafiya ta zama kafara gare su ta zame musu kusaci da Allah subhanahu wata'ala kuma kada Allah ya ɗora musu rashin lafiya da za ta fi ƙarfin imanin su to wannan siffa ce ta tsoron Allah shi ma a nan kafin na wuce ina so in ja hankalinmu saboda tunaninmu a yanzu mafi yawanmu tunani ne ba na la'ilaha illallahu ba tunanin la'ilalahu duk wanda ya faɗe ta tunaninsa a sarƙe yake da duniya da lahira ba a raba tunani akan duniya lahira ka ɗauki rayuwar ka duniya kawai a nan abin da nake nufi a yau idan mutum ba shi da lafiya idan aka ce ga mai magani mai maganin nan shirka zai sa a yi ko zai sa a yi wani abu da Allah bai yadda ba sai ka ga kawaye suna cewa yau ke da baki da lafiya ko me zaki samu sauki ba zaki ba to kaga tunanin na yan duniya ne ba na masu la ilaha illahu bane in masu la ilaha illahu ne za su fahimci cewa akwai rashin lafiya ta jiki akwai rashin lafiya ta zuciya rashin lafiyar zuciya shine dangantaka tsakaninka da Allah ta baki idan ka ɗauki wannan za ga rashin lafiyar jiki in ba ka da lafiya ta jiki kana iya sani sannan kuma kana iya yin magani kana kuma iya yin haƙurin maganin sannan wannan rashin lafiyar ta jiki tana zame maka kafara tana zame maka kusaci da Allah subhanahu ta'ala sannan daga ran da ka mutu wannan cutar ta warke amma cutar bacin dangantaka tsakanin mutum da Allah mutum baya gane ya kamu sai ran da aka ɗauransa sannan kuma baya yadda da mai masa magani sannan kuma idan aka ɗauki ransa maganinta a duniya ake to kuma sai ya dangana da wutar jahannama to sai mutum ya duba ga idan na je na maganin cutar ganga jiki na samu cutar zuci wadda ba zan san na kamu ba sai an ɗauki raina kafin a ɗauki mutum daga shimfaɗar da ya mutu a nan zai gane ba shi da lafiya maganinta a duniya kuma ta wuce in kuka ga shiga aljanna sai an kai shi asibiti shine wutar jahannama ta kone wannan illar sannan mutum zai fita tafi aljanna to idan tunani da la ilaha duk ran da wani abu ya samu mutum ba zai bi hanyar da Allah bai yadda ba yace zai warke a nan gurin sai hanyar da Allah ya yadda ita zai bi in ba ta samu ba ya bai samu ba kawai sai ya hakura haka Allah yake son sa in ya karɓi ransa shikenan zai masa abin da ba zai ƙara shiga matsatsi ba kuma to shine wasabirin fil ba'sa'i wad darra'i sai ce wahinal ba'as da kuma lokacin fama idan yaki ya taso ba a yadda musulmi su dinga fankama suna neman yaki suna neman aran gama da abokan gaba ba annabi alaihi salam ya ce la tatamannu lika al aduwi kar ku dinga fatan haduwa da abokin gaba sai dai ku roki Allah sauki sai dai in abun ya zo ba ku shirya ba ba ku nema ba ba yanda za ku yi annabi alaihi ce to fasbiru sai ku yi hakuri a nan gurin shi ma zan ja hankalinmu akwai larura take samun mutane a yanzu tabin aljan kuma akwai wa'anda suke yin sana'a yin rukuya to da masu yin rukuyar da wa'anda suka kai mara lafiyar so suke in an yi rukuyar aljani ya bayyana kuskure ne saboda buri kake ka hawa da abokin gaba kuma annabi ya hana wannan alisama kar kai fatan a gamu da shi sai dai a fatan in an yi rukuyar ya ɓace shikenan a warke amma in ta bayyana ya bayyana to anan kuma ta kai hakuri maganar ku rabu da qur'ani ku kama wani abu babu ita in za a shekara ana yi to ba gudu ba ja da baya in kana jin wuya wajen yi masa magani shi ma aljan din wuya yake ji in ta kono ta alamuna fa innahum ya alamuna wa tarjuna min allahi ma la yarjun shi ma hakuri ne a lokacin fama wajen aran gama wajen gwagwarmaya da abokin gaba ba a gudu ba a ja da baya haka idan aka zo wajen tabbatar da musulunci idan masu sai da giya sun dage sai sun sayar masu hanawa sai sun fi su dagewa idan masu gina gida su suka karuwai suka dage masu cewa sai an daina sai sun fi su dagewa haka ake dagewa a tsaya a ta fama to wannan ita ce siffa ta masu tsoron Allah da ubangiji ya kara a wannan shine cika alkawari da kuma haƙuri ya ƙara akan waccan siffofi guda hudu an samu siffa shida to sannan ubangiji maɗaukakin sarki sai sake cakul a'una bi'ukum bi khairin min zalikum lillazina takaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar har a ƙarshe ubangiji yake cewa allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azaban nari as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar Allah ya ce masu tsoron Allah su ne masu addu'a suna ce rabbana ghafir lana dhunubana Allah kai mana gafara masu tsoron Allah su ne masu yawaita istighfari ba sa ruduwa su ce ba sa sabo kullum a cikin istighfari suke annabi alaihi salam a rana ɗaya sai istighfari so ɗari yana ce Allah kai mun gafara Allah ka ji kaina saboda ka masu yawan istighfari sannan kuma ba sa amincewa cewa ba za su shiga wuta ba dan haka suna ta roƙon Allah ya kare mu daga azabar wuta wa kina azabar nar sannan Allah sake cewa sabirina masu hakuri wasadiqina masu gaskiya a wajen mu'amala tsakaninsu da Allah masu gaskiya a wajen mu'amala tsakaninsu da yan uwansu mutane masu gaskiya a wajen maganganu masu gaskiya a wajen alkawari sannan wal munfiqina masu kuma ce da dukiya a hanyar da Allah yake so wal mustaghfirina bil ashar mutanen da ba sa zama gafalallu bacci ya dauke su kamar mushe har sai rana ta hudo a'a kafin alfujir ya keto suna tashi su ta istighfari suna neman gafara shine wal mustaghfirina bil ashar to wannan su ma sufofi ne ubangiji ya faɗa duk wanda ya zama ba shi da irin wannan sufofi to ya tawaya a wajen tsoron Allah sannan ubangiji madaukakin sarki sai ya sake cewa da mu sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqina allazina yunfiquna fi sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dhunubihim wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun nuna nan ma ubangiji sake faɗa wata siffar ta masu tsoron Allah inda yake cewa ita aljanna an tanade ta ne lil muttaqina ga masu tsoron Allah su waye masu tsoron Allah sai ce allazina yunfiquna fi sarra'i wad darra su ne wanda suke ce da dukiyarsu a lokacin da suna cikin yalwata ko suna cikin kunci ba sa fasawa mutum ya duba ya ga dan abin da yake hannunsa kaɗan da ya ce ba zan bayar ba na rike a'a su ba sa haka duk mai tsoron Allah yana cikin yalwata bayarwa yake yana cikin kunci ma bayarwa yake kisa annabi alaihi ke ta an ka tashi girki wani a gidanka a sa roman miyar ya yawa ruwan miyar ya yawa domin ka ɗiba a aika wa makota ba a yin abinci kurmusu mutum ya ci abincinsa shi kadai a in kai ka babba yan uwa wani balarabe yana cewa idan an talamtu shirik sadiqaka fil ladzi yakunu qalilan lam tushariku fil fadli sa'agrifu min qidri nasiban lijarati wa in kana ma fi haka fafan ala ahli yace idan baka tarayya da dan uwanka ba a cikin abin da yake kankani to idan ya zama mai yawa ne ma ba za ka iya bashi a cikin rara ba tashi za ka gani ya ce duk abin da yake cikin tukunyar gidana an yi sai na ɗiba na ba makotana ko da abin da yake cikin tukunyar nan iyakaci na ne da iyali bai isa mu ƙara wani ba sai mu hakura mu rage tamu buƙatar mu ba su ita ce ɗabi'ar masu kirki mutanen Allah kuma ɗabi'ar mutum inda yana ma'azun zauninsa na mutum haka iki akwai hudaya wani mawaki da aka yi zamanin annabi alaihi salam ya ba da kisar wani balaraban ƙauye yana cewa wannan balaraban na ƙauye wataran yana zaune bai taba cin alkama ba tun da iki a daji ike in ka gansu kamar dabbobi da shi da matarsa da 'ya'yansa kawai farauta suke samu abinci ran nan sai ce ra'a shabahan wasu zalami sai ga wani duhu duhu cikin daren magariba magariba ta yi duhu sai ga wani duhu duhu fara'ahu sai ji tsoro falan mara adaifan tashan mara wahatamma sai ga ashe bako ne ita horiga wajensa dare zai masa ya taho masauki yana ganin bako ne sai hankalinsa ya tashi sai sai faƙala haya rabba hudaifin wala kira ubangiji ga bako ya zo amma ba ni da abin da zan bashi wa haƙiƙa la ta harim hutar lailatar lahama ubangiji na roƙe ka da girman ka kakka haramta wannan bawan allah naman da zan bashi yana cikin wannan ruɗewa sai ɗansa babba ji sai ya ce da shi baba aya abati izbahani baba koma bayan gida ka kwantar da ni ka yanka ni ka gyara naman nan ka yi masa abinci ka bashi bai san ni ka yanka ba wa hayyi ila huduman la ta ata zirbil udumi allah lazi tara ya zunnu lana mala kar kai masa hanzarin da babu watakila yana tsammanin za a samu a gurin mu shi sa taho gurin mu yanka ni ka shirya abinci ka bashi to a irin yadda dan adam yake kenan ba fa musulunci ma tare da su amma haka ce masa dan ya yadda sai baban ya shiga damuwa amma ubangi sai ya fanshe su kawai ana cikin haka sai ga garke na bauna kawai ya taho yana tawa kuri sai ya dauko kibiya ya rataya baka kawai sai ta kwari da baka sai ya bita babbar tana gaba kutunkun yana tafiya suna bi suna bi sai dai bari babbar ta gama shan ruwa ta koshi tana tafiya da kirda ya dubi kibiyar ne dinka mata suke ta kifi sauran suka gudu shi kenan zai datse aka ɗebo nama mai aka yi wa abincin aka ba bako aka yi komai yace watu kiraman kad qadaw haqqa dayfihim wa kad ganimu gunuman wa ma garimu gurma sun zama mutanen kirki sun biya haƙƙin bako sun ci riba ba su yi asara ba to shi ne aka ce suna ce da dukiya akwai yalwata babu da abin da ya zo bayarwa ake shi sa nan kasar muna yara mun san kowane gida abinci ake a tukunya da murhu babba ai komai amma kabilun da suke zaune da mu sai muka ga murhun su shine irin na garwa dinnan da ake sa masa langa-langa a zuba a zuba gawayi sai a dan ɗora ya karamin tukunya a cikin ɗaki a ta dafa ba wanda ya sani in an yi an gama sai ci kayansa kenan me ga ɗaki ga ɗaki ma ba san ana yi ba duk da ba mu san wannan ba saboda kurmusu ne da rowa amma yanzu ma sai aka ce wai gida da wa da kani uwa ɗaya ba ɗaya sai matar wa ta gama abinci ba za ta ba matar kani ba ta ba ƴaƴan kani ba shi ma kani in yi ba zawa ɗan uwansa ba kowanne yana ganin kamar abincinsa ba wanda zai ci masa abinci in ka ɗauko ɗan uwan ɗan ɗan ka kai gidan ɗan uwa ko ƴaƴan ka kai gidan uwa suka kwana biyu uku suka da gida ɗan wata ɗaya biyu ka sake kai sai fara faɗa ni ba zan yi da ɗora mun nauyi ba mun riga mun kare mun sare a mun sare a zuciyarmu to masu tsoron Allah yunfiquna fi sarra'i wad darra a cikin yalwata da kunci ta ciyarwa suke annabi alaihi da ya je Madina ko cikin gari bai shiga ba yana Quba yake ta ayyuhan nasu afshu salama ya ku mutane ku yada sallama wa adimu da'ama ku ciyar da abinci wasilul arham ku sada zumunci wasallu bil laili wan nasu niyam ku sallah cikin dare lokacin da mutane suke bacci tadkhulul jannata bi salam za ku shiga aljanna cikin sauki amma duk sai muka ajiye kai ta kai dan da zaka haifa ma yanzu an saka masa kyashi kun kun je asibiti ana ziga ku kai ku haihu a kafofin yaɗa labarai ana ce kai ku haihu saboda dan ku zai ci muku abinci mun zama sararu an manta da cewa ba da baki da ciki yake zuwa ba yana zuwa da kwakwalwa mai tunani yana da zuwa da ido guda biyu yana zuwa da hannu guda biyu yana zuwa da kunne guda biyu kowannen su ala ce ta yin ilimi wanda dan adam zai nemi abin duniya kuma yana da kafa da za ta dauke shi daga nan ko lantsan dan ne za ta iya kai shi ya nemo abin duniya sai a ce karka haife shi karka kaza in ka haife shi zai ci maka abinci zaka dinka masa tufafi zaka sha wahala to mun fita daga cikin siffa masu tsoron Allah muddar muka yadda da wannan saboda haka Allah ya gaya mana yin fi kuna fi sarra'i wa darra sana sai ce wal kazimin al gaiza masu haɗiye fushi ba masu kullatar mutane ba a yi musu kan karasi na itace a yin aka yi masa abun zai haɗiye ba zai faɗa ba ba kuma zai kullaci mutum itare shi a gaba ikirama ba kazimin al gaiza sun haɗiye fushin bai ce ba su da fushi ba ba faƙidin al gaiza ice ba suna da fushin amma sun fi ƙarfin zuciyarsu in abun ya taso sai su fi ƙarfin zuciyarsu mallaki kansu su haɗiye wannan fushin a nan jarumta take da ƙarfi domin annabi alaihissalam da ce mana laisa shadidu bi sur'a shi jarumi mai ƙarfi ba wajen kokawa bane dinga kai kai kowa ƙasa sai ce innama shadidu man yamliku nafsahu indal ghadab mai ƙarfi jarumi shine wanda yake mallakar kansa lokacin da ya fushi to in sun fusata sai su haɗe fushin in sun haɗe ba za su kullace ka a gaba su far maka ba lallace wal afina anin nas kuma sai su yi mutum afuwa sannan sai ce wallahu yuhibbul musinina Allah yana son masu kyautatawa in suka zo ibada za su yi kamar Allah yana ganin su ko kamar suna ganin Allah sannan idan mu'amala ta hada su da bayin Allah ko da tsuntsaye ko dabbobi to ba za su uzura musu ba za su yi musu izaya ba za su yi musu mu'amala irin ta mutumin kirki to bayan ubangiji ya ce wal afina annasi wallahi yuhibbul musinin sai ce wallazina idza fa'alu fahishatan sune wa'anda in suka aikata mummunan aiki danyen aiki aiki aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kansu ta hanyar aikata munkari zakarullah sai su masu tuna Allah yana jin su yana ganin su sannan yana jiran su akwai ranar da zai tara mutane ya musu hisabi akai fastagfaru li zunubihim sai jikin ya kama makarkata sai su kama neman gafara a gurin ubangiji ta wannan laifin sai Allah ya ce walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamuna duk zunubin da suka yi ba sa nacewa ci gaba da yin sa da sun gane zunubi ne sai su tuba ba kuma za a sake yin irinsa ba amma idan mutum zai zunubi bai tuwo bai ci gaba da yinsa to ya zama mai israri ya fita daga cikin sufar da ake so to wannan shi ma ina ga sufufin suna da yawa zan tsaya iya haka sufofin da qur'ani ya bayar da kuma wanda sabon annabi alaihi suka bayar wanda in an san fita da su sune ake samu sune tsoron Allah to sai gaba ta uku ita ce ta karshe shine hanyar da za a ba a samu tsoron Allah din hanyar da za a ba a samu tsoron Allah ita ce ubangiji yake faɗa kazalika anzalnahu qur'anan arabiyan wasarrafna fihi min alwa'idi la'allahum yattaquna shine alqur'ani duk wanda zai karanta alqur'ani da basira yana da imani dan shi qur'ani baya amfani sai kana da imani sabon annabi alaihissalam suka ce ubangiji imani yake fara basu kafin ya saukar da qur'ani wannan baiwar da Allah ya musu kenan sai da ya basu imani sannan ya saukar da qur'ani saboda haka idan qur'ani ya sauka za su gaba abin da yace halak za su yi wanda yace haram za su bari yace amma wanda Allah ya basu qur'ani kafin imani idan qur'ani yace wannan haram ne ba za su bari ba in yace wannan halal ne ba za su rike shi ba to saboda haka qur'ani sai an sami imani shine toshe shine harsashin gini sauran ayyukan kuma ga baki ɗaya su ne ginin da za a ɗora a kai saboda haka ƙur'ani karanta shi kamar yadda annabi alaihi ya faɗa yace zuciya tana tsatsa sai sabai suka ce ya rasula me maganin tsatsar sai ce karanta qur'ani saboda haka a karanta qur'ani domin Allah gwargwadon abin da mutum ya iya in ya haddace ya sauke ya dinga yi a cikin kwana bakwai yana hatama in ma bai sauke bai dinga karantawa gwargwadon yadda ya iya in dare ya yi akalla mutum ya dinga karanta aya goma ta ƙur'ani allah ba zai sa cikin gafalallo ba in kwa zai dinga karanta aya ɗari a kowane dare zai zama daga cikin ƙanitu na masu ibada ubangiji zai sa cikin wannan sannan zuciyarsa za ta dinga wankewa datti zai dinga fita sannan shaidan zai dinga nisa da gare shi sauran shaidanu za su dinga nisantarsa kuma Allah zai ba shi lafiya ta jiki da kuma ba shi lafiya ta imani to rike karatun alkur'ani da gaskiya yana taimaka mutum ya samu tsoron Allah sannan hanya ta biyu shine shirya mutum ya tashi tsaye ya dinga neman shirya ido rufe duk inda ilimi ike ije nema ina ne abu daidai wanne ne abin da ba daidai ba to wani je alkawari wanda duk ya samu shirya wallazi na hatadau yace za da hudan wanda duk suka nemi hanyar shari'a Allah zai kara musu ya sanan wa atahum taqawahum sane ba su tsoron Allah amma ita shari'ar ba ta samuwa sai mutum yana da sufofi kamar shida samuwar su in an yi iya karfi to shari'ar ta samu tsoron Allah zai shiga su ne wanda Allah ya faɗa cikin suratul mu'minun sai ce qad aflahal mu'minuna allazinahum fi salatihim khashi'un khushu'a a cikin sallah lokacin duk da kai haka ce Allahu akbar to ka zama ka yanke wa duniya ka tabbatar duk abin da ka faɗa Allah yana baka amsa kana jin wannan sallah ita ce sallar ka ta ƙarshe daga ita ba za ka sake ba sai dai kana kabari ka jiwo kiran sallah to wannan in ka yi duk tunanin duniya zai fita kana duba abin da kake da halayen da kake ciki kana kawowa a ranka cewa kiyama ce ta tashin za gaban Allah kake tuhumar ka ake yi da maka dagun ɗinka kana jin wuta ce da aljanna to da haka za ka yi in kai ruku'u ka ji cewa a fadar Allah kake abinda ake nema a gurinka kai gaisuwa saboda aka ce a ruku'u ba a karanta qur'ani tasbihi ake domin gaisuwa kake in ka dago kace sami Allahu liman hamidahu Allah ya karba addu'ar da ne a cikin Fatiha in liman ne kai na bayan ka sai to madalla Allahumma rabbana lakal hamdu kayi masa godiya an gode zai kara in ka tafi sujada ka ɗora goshinka sai ka ga cewa a fada kake an ce ka faɗa abin da kake so to sai ka gane wannan fadar mai ita baya karewa ya ba masarautarsa duk wani basarake yana mutuwa ya ba masarautarsa ko ya zama murabus wannan ba zai mutu ba zai zama murabus ba duk wani mai mulki tsare shi fadawansa suke yi da makamai shi ko yujiru wala yujaru alaihi shi ke ba kowa kariya ba mai bashi kariya don wani mai mulki makusantanta ne suke ɗaurina da shi wajen yi masa abinci a yi masa girki shi ko wannan da ka saka goshinka a gabansa yudi imo la yudamu alaihi shi ke ciyar da kowa shi ba mai ciyar da shi sannan duk wanda yake so a kawo masu mulkin duniya sai sun amfani da yan rahoto an buga hotuna shi ko duk wanda yake so a kawo masa mala'ikan daukar rai kibta ido zai kawo masa shi saboda haka shi a gurinsa babu abu na jahilci akwai yalwata akwai kyauta akwai ilimi a lokacin da kai sujudan nan ka tabbatar akwai waɗanda suke roƙon Allah kyauta ba lafiya akwai wanda suke roƙon sa gafara akwai masu roƙon sa mukami akwai masu roƙon sa dukiya akwai masu roƙon sa haihuwa akwai masu roƙon sa aure akwai sunan amma ba a sha a dakata sai wane ya gama sannan wane ya shigo duk mai mulkin duniya ana gana da shi sai sauran su zauna shi ko wannan da ka saka goshinka a gabansa ba bukatar cewa sai an gama da wani sannan wani a lokaci ɗaya ake kulle yau min hofi sha'an yana biya wa kowa baya kuskure ka roki dukiya ya baka ya baka mulki baka kuskure baya kuskure ka nemi kuɗa kuma ya baka wani abu daban duk abin da kake kana son aka yanke haka za a yi to saboda ka gaban ka ya faɗi ka tabbatar a gaban mai iko kake wanda ba wani abu naka da ke koya a gurinsa in ya riga ya yadda da kai ka gama arziki in ya fushi da kai ka gama tsiya to wannan shine sallah shine allazi na fi salatihim khashi'un idan mutum yana jin wannan to wato daure daure da kulle kulle na duniya za su fita lokacin da kai kabbara to sannan sai ya ce wallazi na anil lagawi mu'ridun su ne masu kaucewa lagau lagau shine duk abin da yake baɗiri mara kyau shine malamai daga cikin masana tafsiri suke cewa hata maganar auratayya kalmomin da suke ɓaro-ɓaro na harkar aure su ma ba a dinga faɗar su a fili ba saboda haka mutum ya zauna yana batsar baki ko mata sun haɗa junansu suna faɗar mu'amala da suke da mazajensu wannan ya saba wa ƙa'ida ta shiryar ubangiji subhanahu wata'ala kowane abu saka ya shi ake yi shine wallazi nahum anil lagawi mu'ridun sai ce wallazi nahum lizakati fa'ilun sune masu bada zakka zakayin ta suke yanda Allah yake so wanda in an yi ta za ta fita musu musulmi daga cikin kunci da kangin da suke sannan kuma ba ce wallazi na hun lizakati fa'ilun sai ce wallazi na hun lifuru jihim hafizu su ne mazansu da matansu ba sa zina ba sa maɗugo ba sa umaira ba kuma sa luwaɗi wannan al'aurar sun san amana saboda haka suna tsayawa tsayin daka su kare ta duk wani abu da zai zo shi dan ki shiga a biya bukata ba inda Allah yake so ba za su taba yadda ba shine lifurujihim hafizun sai ce illa ala azwajihim in mace ce sai mijinta na aure in namiji ne sai matarsa ta aure aw ma malakat aymanuhu in maza ne ko kuma abin da damarsa ta mallaka shine kuyangi idan akwai kuyangin ta ce fa'in nahum gairu malumina wanda da ya tsaya a haka ba abin zargi ba ne amma fa wani ta gawara a zalika fa ula'ika humul adu wanda ya tsallake wannan mace ta je ta biya bukatar sha'awa da wani mutum ba mijinta na aure ba ko shi namiji da wata mace matarsa ta aure ba Allah ce waɗannan a gurin Allah su ne ‘yan ta'adda to yanda ɗan adam zai yi iya ƙarfin ya raba kansa da zina to mujahada ce in wannan ta tabbata to ya samu siffa wadda Allah zai taimake shi kara masa tsoron Allah sannan sai ya ce wallazi nahum li amanatihim wa ahdihim raquna sune wanda amana da alkawari suke kiyaye su sau da kafa ba yanda za a ba su amana su taba in ka kawo kuɗi ka ba su ka ce wani ga ajiya to yanda ka basin haka zaka zo ka tarar in ka bashi yan naira dubu ɗari ɗari da wani zai zo neman canji yan naira dubu dubu ya karɓa ka mai masa da su dubu dubu ba za ka yi ba sai a je aka bani ba ci aka yin bayar canji ba balle kai karanta balle bai zo ya ɗauka ba ka ce wani ya kawo kuɗi bai karɓa ba tunda bukata ta zo bari in taɓa in ya zo ya magana ka dinga ɓata rai cewa dan na ɗauki kuɗin naka za ka yi to duk mutumin da ya wannan ba shi da amana ba shi da siffar da Allah zai taimake shi da tsoron Allah sai ya zama ya riƙe wannan amanar shi yasa az-zubair ibn al-awwam radiyallahu anhu hawariyur rasul sallallahu alaihi wasallama a zamanin sa in ka ka masa ajiya sai ce a'a sai dai ka bar mun rance tun dan ajiya ce ba zan taba ba rance ne ko sai in kashe in gararin gabana lokacin da ka zo sai na biya ka sai ce to je karance sai karba ya rabe kudin sai kashe kurin in ka zo nema a sai ya biya ka lokacin da ya zo rasuwa sai gaya wa ɗansa abdullahi ibn zubair ya ce da shi ba abin da yake damuna irin bashi bashi ya hau kaina ana bi na abu ya kai wajen miliyan na kuɗi saboda haka idan na mutu ka da ubangida na in ji ni ya biya min bashi na sai ɗan ya ce baba waye ubangidanka sai ce masa allah sai ce to shi sai tafi a ranar ku a gurin yakin aka yi mashahada sai mutane masu bashi ga sunan sai wa'in sun zo su ce in kuna so mu yafe muku zai ce ba ma bukata a yafe ko ce mu rage abin da kuke kanku a zauge rabi a biya rabi ce ba ma bukata kowa ya nemi kuɗin sa wani dan uwansa ya zo ya ce me kuke da shi nawa ake bin baban ku yace dubu ɗari biyu sai duk abin da ya bari a duniya ba zai biya dubu ɗari biyu ba yace ba mu gaya masa kuɗin sun kai miliyan biyu ba sai ce ku zo in taimaka in biya masa yace ba ma bukata sai ce maulan zubairu iqda an hudainahu ubangidan zubairu ya ce in roƙe ka ka biya masa bashinsa shikenan iya kalmar da ya faɗa saboda ya riƙe allah da gaskiya shikenan sai allah ya amsa sai gona ta yi tsada sai wannan shugaba gwamna ya ce a yankan mun kunya kaza na siya kaza wannan ya ce kaza duk aka sayar dan gidajen da yake su duk da dashi aka yi musu danga akwai gida guda goma sha ɗaya a madina yana da guda biyu a misira yana da ɗaya a kufa ɗaya a basara su kenan duk danga ce ta dashi wani gida ne mai tsada ba amma sai da kuɗin suka kai allah ya musu albarka aka biya bashin aka shekara ya ce a zauna sai an je filin arfa aka yi shela duk faɗin duniyar musulmi idan akwai wanda yake bin azubair ibn al-awami radiyallahu anhu bashi ya faɗa a biya shi aka je mina aka yi wannan da aka gama aikin hajji ce ba za a raba kuɗin ba sai wata shekara ta dawo ta dawo aka sake shela a mina aka yi a arfa aka warware ya ce ba za a biya ba za a ba za a biya ba za a raba gado ba sai wata shekara ta da an zo aikin hajji aka je aka sake shela a mina da arfa nan ma ba a samu wanda yake bin sa bai ce ba za a raba gado ba sai wata shekarar ta zo sai da aka shekara hudu yana bincikawa ba a sami bin sa ba abin da isa saura aka raba wa iyalinsa shine miliyan hamsin da biyu da dubu ɗari shida kuma ubangiji ko yau kai masa haka zai maka domin shake kazalika na jizul muhsinina abinda yau sa ba ma samun taimakon Allah ba mu yadda bane ba ma bin sa yanda yake so to wannan shine wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un sannan sai ce wallazina hum ala salawatihim yuhafizuna shine kiyaye sallah an ce sabon annabi alaihi ko yaki za su abokan gaba sukan ce mu kyale su sai lokacin sallah yayi domin fahimci yadda suke son sallah ya fi yadda suke son ƴaƴan da suka haifa anan sai mu far musu to anan ne ubangiji ya fitar da tsarin sallar tsoro saboda kar abokan gaba su far musu su cuce su kuma abin ya ci gaba ila mul kiyamati to wannan sufofin guda shida su ne ake nema mutum ya tsaya a kansu jin tsoron Allah a cikin sallah kaucewa batsa ta baki da duk inda ake batsa in akwai dukiya a fitar da zakka sannan kare al'aura ba za a biya bukata ta sha'awa ba sai a ƙarƙashin aure sannan kuma kiyaye amana da alkawari sannan kuma kiyaye sallah idan mutum ya samu wannan yana daga cikin hanya ta biyu wadda Allah yake ƙara mutum tsoron Allah ya tabbatar da shi a cikin masu tsoron Allah to sai hanya ta uku shine kiyaye azumi ubangiji ya ce da mu ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna shi azumi abin da yake bar kenan ne zaka rike shi to za a samu tsoron Allah amma shi azumin iri biyu ne akwai saumul awam akwai saumul khawas saumul awamu shine azumin gama gari mutum yana azumi baya ci baya sha ba biyan bukatar fata da fata amma kuma bai daina yi da mutane ba bai daina zagin mutane ba bai daina gulma ba bai daina tsugudidi ba bai daina gutsuri tsoma ba sannan kuma hannunsa zai iya taba abin da Allah ya hana zai iya daukan abin da Allah ya hana idansa zai kalli abin da Allah ya hana bakinsa zai furta abin da Allah ya hana kafa za ta taka ta je inda Allah ya hana zai nemi haramun ya dura wa cikinsa to wannan azumi ne na fikihu ya yi azumi a hukuncin azumi ya inganta amma a gurin Allah na azumin babu shi azumin da yake zama mai ma'ana shine wanda idan kana azumi bakinka ma azumi yake kunnanka azumi yake idanka azumi yake hannunka azumi yake kafarka azumi take in an zo shan ruwa halak zaka dura masa cikin sannan kuma kana tsayen ɗayan abu biyu kana fatan yanda ka kiyaye amanar Allah a azumi karamcin Allah ya sa Allah ya karba azumin ka daura damara a wannan daren kuma zaka gode masa saboda karba azumin da kai yayi sannan kuma kana jin tsoro saboda jahilci a mazauninka na dan adam watakila ka zame wani abu ya baka sani ba ubangiji ya rushe azumin ka to nan kuma zaka dage cikin daren wajen roƙon Allah gafara to wannan shine in aka rike wannan azumin to yake zama tsoron Allah idan sallah ta kusa daga ya rage kwana biyar to kuma sai istighfari Umar dan Abdul Aziz radiyallahu anhu a zamanin sa in ya rage kwana biyar ga sallah sai sai ai sakula to gwamnati a faɗa duk kasar musulmi a kama istighfari saboda in an yi muwafaka azumin zai karba Allah ya buga kowa tambari na tsoron Allah sannan in sallah ta zo ranar sallah ana jin tsoron sabawa Allah a cikin wannan rana domin duk wanda ya saba Allah a ranar sallah nauyin zunubin kamar ya saba Allah ne a filin alkiyama to mu kuma idan sallah ta zo a ran nan ƴaƴan musulmi suke koyan zina a nan suke koyan shan giya a nan suke koyan shaye-shaye a nan ƴan mata ake musu kaya na tsare shi su sa su fito da shi waye gari mun yi azumi kuma kurkure da bakin ruwa shi kenan so da ka tsoron Allah yana cikin azumi in an kiyaye alfarman azumin to sannan sai ibada idan aka rike ibadu tukuru ana yi shi ma Allah yana taimaka tsoron Allah ya tabbata shi sallaci ya hana su taqu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaquna a ji tsoron ubangiji a kiyaye shi a bauta masa sau da kafa ai ikhlasi wajen bautar dama in zaka bauta wa Allah kana so ta zama bauta sai an samu abu uku abu uku nan na daya sai ka zama kana da imani duk kyakkyawan aikin da mutum zai in ba shi da imani kamar kawalwai ne ya ce za ka fita da rana a zamanin zafin rana ka duba kwalta sai ga ruwa male-male kamar kogi amma kana zuwa gurin za ka tarabba komai shi sallah ce wallazi na kafaru a amaluhum kasa